assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya samu wannan rana ta litinin goma ga watan ramadan hijirar shugaban mu alai muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da biyar ga watan shida 2017 miladiya wanda za mu saurari ci gaba tafsirin alƙur'ani mai girma wanda yake wannan shine fasit na hudu a cikin tafsirin suratul zumar kuma ɗaya ne daga cikin fasoshi dubu da zamu tafsirin alqur'ani mai girma insha Allah yanda zamu saurari karatun alqur'ani mai girma daga alamma malam Adam Katibu na gidan shi malam Usman mai tantabarai kusa ba mu kudi yanda zamu saurari fassara da bayani kamar yadda aka saba da fadilatu shehul islam wa sa'adatul anam da lamma shehul Usman سيدنا الشيخ إدريس رضي الله تعالى عنهما قصة داري أكرمكم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بدون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأني تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضي لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجئكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ذر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت نانا الليل ساجدا وقائما يهذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين آسنوا في هذه الدنيا حسنه وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنعم وأبلي وأنجي وأتم وأصلي وزكي وأربي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah azza wa jalla yace halakakum min nafsin wahidatin wato zan fara tafsiri kiran insha Allah a yanzu ci gaba da karatu da muke na cikin suratul zumari za mu fara da tafsiri na farko wannan ke ce ma at-tafsir al-lafzi wato at-tafsir al-lafzi wato tafsiri na fassara kalmomi kowane kalma a fassara shi ba tare da an yi dogon bayani ba domin tafsirin alkurani in so samu ne akalla akalla mafi karanci mutum ya san shi ta siga uku ya san shi ta fassara ilimin zahiri sannan ya san shi kuma ta fassara ilimin baɗini sannan ya san shi ta ilimin baɗinin baɗini in ya fashi na farko sannan ya wato ya fashi da farko a fassara ba bayani na biyu ya fashi a fassara da bayani na uku ya fashi ba a fassara da bayani kuma da ma'arfa ina sun ce a talafin ta likulli zahirin likulli ayatun biya zahirin wa fadinin kowane aya da suke na a cikin qur'ani suna da bayani na zahiri wanda za a iya gaya ma kowa da kowa tana kuma da bayani na baɗini wanda ba dole bane gaya ma kowa da kowa sai a gaya ma wanda ya dace don so samu na kallar san guda uku amma kudubu da makatun wanda da zafa da mahatun malana samar tijjani rabbal anhu ya ce annabi ya gaya mishi qur'anin nan akalla akalla akalla wa ilimin da ake sanar da wasu daga cikin mutane daga cikin manyan waliyai da manyan kudubai ana sanar da su akalla fassara daban-daban fassara daban-daban guda ɗari da goma sha ɗaya akalla akalla ya ce amma shehu aliyu abul hasani ashadali rabbal anhu da shi da shehu abdulkadir jilani rabbal anhu da shehu ahmadu abul abbas da marasi rabbal anhu sun san fassara saba'in da ɗaya sun san fassara daban-daban na ɗaya na biyu na uku na hudu a yi tafsirin lafazi na farko daga bakara zuwa nasi da kuma a ƙara kuma tafsirin hawa na biyu hawa na uku hawa na hudu suna da hawa saba'in da biyar saba'in da ɗaya saba'in da ɗaya saba'in da ɗaya in sun ga dama zai da a ɗauki a ɗaya a fassara na farko ƙara dawowa a yi na biyu a dawo a yi na uku a dawo a yi na hudu har ƙarshe har saba'in da ɗaya amma wanda yake dubul dog gaba ɗaya ana sanar da shi in Allah ga dama ilimin nan guda ɗari da sha ɗaya to kuma ɗari na guda ɗari da sha ɗaya shi da ya ci duka an sanar da shi ɗari da sha ɗaya na duka an sanar da shi shi wata jirni na da galamu an sanar da shi duka ilimin fanni fanni fassara fassara daban-daban guda ɗari da goma sha ɗaya ya ce shi da ya zata ma ya kasan su kenan sai da ya hau sai ga shi kowane ɗaya ɗin nan a cikin ɗari sha ɗayan nan kowane ɗaya shi kaɗai yana da kuma wasu fanni ne guda ɗaya kowane ɗaya kuma yana da rassa dubu ɗari kowane fanni ɗaya yana da rassa dubu ɗari shi sai Allah sanar da shi su gaba ɗaya ta fannin ilimin ilhama ilimin ladunni wa annan nasu min ladunna ilma an gaya masu na hajiru an ba shi min ladunni waliyin zaman annabi Musa balle shugaban waliyai gaba daya kuma waliyin kuma shugaban waliyan gaba daya kuma ya zo a cikin al'umman annabi Muhammadu kuma jinin annabi eh sharifin jika annabi kudubul makatun wa barzahul mahatun mulana shamar tijjani rabbal anhu yasa sanin qur'ani gaba daya sai dai Allah azza wa jalla sai dai ga ma sanar da kai dan abin da zaka sani amma ba kada ka yarda ka ce duk abin da ke cikin ilimai na Qur'ani ka sani gaba daya wane kai Allah ce wa la yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a duk halittu gaba daya ba ba da ikon su kewaye ilimin Allah gaba daya su ko su sani sai dai dan abin da ya ga dama ya sanar da su shi suke sani ai ba mu Allah ba ko kai din nan kana da sirrin da ba ka so kowa ya sani ba ma ba mu Allah ba akwai abin da ba ka so ma abubakar sani akwai abin da ba ka so mata kamar sani akwai abin da ba ka so ƴaƴa kamar sani to zan fara da fassara kalma ta insha Allah in ta yi daga bayan sai mu dawo in samu ko da aya daya mu dan yi bayani mare mare da yace a ciki Allah ce bismillahir rahmanir rahim halakakum ya ku mutanen duniya gaba daya wani girman kai za ku yi wani dagawa za ku yi mene wani abin alfahari hadda za a ce kafirai su bauta ma Allah su ke mene wani abin dagawa mumini yana ibada yana takaman shi yanzu ya zama mai yawan ibada zama Allah gori da ibadar shi ne wanda gaba ɗayan ku mutanen duniya gaba ɗayan ku halakakum Allah ya halicce ku ne min nafsin wahidatin daga rai na mutum kwara daya daga rai guda daya shi na nabi adamu alaihissalatu wassalam dukkan ku da shi ka fito dukkan ku summa ja'ala minha zawjaha sannan summa sannan bayan shekaru masu dimbin yawa daga summa sannan bayan shekaru masu dimbin yawa ja'ala zawjaha sai Allah ya sanya matan wannan adamu minha kuma daga gare shi aka ɗauki ƙashin shi ko na haƙarƙari guda ɗaya aka halitta ta hawa'u da aka halitta ta ma ya ya kasance da ya fi rungume ta aka ce ka kaka fara ka taɗe ta sai ka biya sadaki aka ce menene sadakin ya aka ce ya ce menene sadakin Allah ce kai salati ga annabi Muhammad ya salati ishirin ga annabi jirgin sadakin sai na adamu da hawa'u tun lokacin ba dirhami ba dinari ba kuɗi ba komai da salati aka sadakin shi yasa auren ya fi kowane aure albarka tunda aure ne wanda ka ɗaura shi ba da dinari ba ba da kuɗi ba ba da azurfa ba da wani abu ba sadakin shi ne salatin annabi muhammad shi yasa auren ya albarka aka samu annabawa da manzanni da waliyai da sahabbai da muminai da shirkai da shirkai da salihai halaka min nafsin wahidatin Allah da shi ne daga rai guda daya sun matsala min hazo jama san Allah ya sanya matan wannan annabi adamun daga daga jikin shi aka halicce aka halicce ta wa anzala lakum kuma Allah shine ya saukar muku saukarwa lokacin da annabi adam alaihi salam za su fito daga aljanna ta ka ce ɗigo shanu guda biyu namiji da na mace raƙuma guda biyu namiji da na mace farare tumakai kenan guda biyu namiji da na mace kadduwai guda biyu jajaye kenan awakai namiji da na mace raƙuma biyu shanu biyu a- awakai biyu a- tumakai biyu awakai biyu ra- raƙuma biyu ma- namiji da na mace shanu biyu mace da namiji tunkiya da rago mace da namiji kenan sannan bunsuru da kadduwa takwas kenan to za ka kuma da su da bakwai nan to wa anzala wa anzala lakum ta Allah ya saukar muku da min al'anami daga dabbobin ni'ima samaniyat azwajin nau'o'i takwas su ne wannan da na faɗa shanu guda biyu raƙuma biyu tumakai biyu awakai biyu sannan kuma Allah ya ce ku kuma ‘ya'yan Adam ɗin ya halakukun Allah yana halittan ku ne fi buɗuni ummahatukum a cikin cikin iyayenku mata da zarar mani ya shiga shi kenan sai halice ku sai halice ku halakan min ba ta harkin halitta bayan halitta halitta bayan halitta fi zulmatin salas a cikin dubbai guda uku zalikumullahu zalikum mai mu- mai yin muku haka ya halicce ku a cikin cikin iyayenku mata halitta bayan halitta mai yin muku haka Allahu rabbukum shine Allah ubangijinku wanda lahul mulku mulkun mulkin sammai da kansai gaba daya yana wajen shi mulkin duniyar lahira gaba daya yana wajen shi la ilaha illahu ba wani abin bauta ma da gaskiya ba ce shi to in ba haka ba ko mutane fa'an na tufafun ya ake yi ne kuke yadda ake juyar da hankulan ku ku ki bauta mu Allah Eh, Allah da ya bi ka har cikin mahaifiyar da ya da ce da ya tsara ka komai da komai muka zo duniya ka zama kai da ɗan iska kana rashin kunya ka kafar ce ka ce ma ba Allah gaba ɗaya ya ake da ake juyar da hankulan ku fa'an na tufafun ku kafiran duniya ya ake da ake juyar da hankulan ku har ba kwa yadda ma akwai Allah in kun kuta kwanan mawutu wani sun ce a yi allolin ma suna da yawa ya ake yin yake jidan hankulan ku in ta kafuru kai in ma duk duniya za ku da ake za ka fi Allah gaba ɗayan ku ko mutane in Allah da yayin abu Allah ga ya wadata gabaran ibadan ku Eh, Allah ya ga ya wadata gabaran ibadan ku in ku gaba ɗaya ba abin da ya dame shi wala yarda li batil kubra amma fa ka sani Allah bai yarda ma bayan shi su je su kafirci ba Allah bai yarda ma bayan shi su je su kafirci ba wala yardar kufra Allah baya yarda da kafirci li ibadihi ga bayan shi wannan hukuncin shari'a kenan mu kuma kuma ɓarin hakika da wallahu halakakum wa ma ta'malun domin da aikin mu duka Allah ne ya halicce mu ta wannan sigan Allah shine ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'iri shine ya ga dama ya halicci mu musulmai yace wannan gaba ɗayan mu za mu je aljanna ne insha Allah kafirai kuma yace wancan yanzu kawai dan ya kona su a wuta ta ganin ka suka ce kenan sun kafirce mishi sun budurce mishi eh a ta wannan fannin wala yardal kufra Allah bai daga a ce wala yardal kufra da ibadi Allah bai a ce bayan shi sun kafirce mishi ba ai shi ne ga dama ya rusa haka eh walau sha Allahu la ja'ala an-nas ummatan wahidatan ai daga dama sai mu gaba daya kan musulunci gaba daya to tana shi tana wata fanni na biyu shi bai yadda a ce ga wani kafirce ne don rashin kunya ko don taurin kai ko don taurin rai ko don taurin ra'ayi a'a ya ga dama ne kurin aka yi ga dama kurin wala yazaluna mutalifina ko illa mara marabuk wani zalika halakahum a cikin ramayin wasu musulmai wasu kafirai ta zahiri abin da kafirci na kafirci Allah bai daga shi ba ta faɗi kuma a abi ma da ka ce ka sun kankare mishi bane ba mishi na aiwa huwa alqahiru fawqa ibadi ai daga dama sai samu iyon sai ta imani ga kowa da kowa ahan kana da mace tafsirin lafazi ne ba bayani mm wala yarda ni ba kufra wa in tashkuru amma inda za ku zama ku musulunta ku kafirai yarda ba lakum sai ya dinga yarda da ku Mm, da kuke kafircin nan da da za ku ku yarda ku ku musulunta kuma sai ya dinga yarda da ku ya ba ku daraja bayan daraja wala taziru waziratun wuzra uhura waziratun wata rai wala taziru ba ta daukan wuzra uhura nauyin zunubin wata rai wato duk wanda ya zunubi shi za a rubuta a littafin shi ba za a rubuta a littafin wani ba idan kai kai ba za a tambaye ni me yasa kai laifin ba in ni nayi ba a tambaye ka me yasa nayi laifin ba duk wanda ya kawai shi za a tambaya kuma kai kai laifi ba mu uba dan kai laifi ba in nayi ba ma uba dan ka dan ni ne laifi ba wanda dai yayi dai gurin kan shi za su dawo ma ko ma amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alaiha ta mutunci junan na adalci duk wanda ya kawai shi za a yi ma ka aka wani da laifin wani ka fushin wani ya shafi wani kana ma laifi a gida a gida iyali su bata maka ne kuma gida sami yara makaranta ga dinga zaniyo malamin ba kan laifin wani ya shafi wani wani yaro ya ma laifi ga duk ka fashe maka akan wani yaro wannan maka laifi ka fashe akan wani a wanda kai tsayi ka tsaka shi ko ka yashe ko kuma shi a kwanta shi kadai to wannan ayar suka kan sai da hakikatul kubra matan annabi muhammad sallama uwar gidan shi kuma mahaifiyar sai da mahaifiyar sai da fadima alaihi wasallam sai ta ta tambaya da sunan sufiyan yanzu ya rasulullah yanzu an ce duk wanda ya balaga nauyi ya kai shi in musulmai ne suke musulunci za su yi aljanna su kuma kasuwa su gidan musa to yanzu ƴaƴan kafirai ƙanana wanda su mutu mutu kamun su balaga ina kenan za a kai su ƴaƴan kafirai waɗanda suka balaga ba suka mutu to su kuma ina ganin za a kai su in mu musulma ana son mu ana son ana son ƴaƴan mu za su ga aljanna su ƴaƴan kafirai ina ganin za su je Nigeri dai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da da kai suna tambaya sai ga zuma ka Jibrilu alaihi salam yana ce ya rasulullah Allah tana gaishe ka bayan gaisuwa sai a gaya maka ai wala ta ziru wa ziratun wuzra ukhra wata rai ba ta daukar nauyin zunubin wata rai wa'annan ƴaƴan kafirai din za a je ne a tara su a filin fitan tsannan kuma a arab a arab wani tudun tsauni ne na dinari shi ne ke tsakanin aljanna da wuta tudu ne sosai na a tara su na ce tun da tun da ku iyayen ku kafirai ne amma ku a duniya ba ku yi girman da kun balaga ba to yanzu kun zo lahira yanzu ya nan za a yi ya ce to kowa zai faɗa gidan wuta a gudun sa su wuta gadan gadan sai su zo a ubangiji a duniya ma ba mun girma ka umarce mu aida ran mu da mu mun ka yanzu a ranar kace mu je wuta menene sai sanna da kudu kawai wasu kuma su ki zuwa da ku ba ku je mana wuta fa wuta fa wuta fa wuta fa wannan suka dana da gudun za ta tafi sun imani kenan nan take ya ce an ƙara musu girma su je aljanna su kuma ta tsaron da daga da ta tuwaya za ku je yanzu da tun da dai abin abin abin da mun ma mu jaraba mu gani sai mu zanna da gudu ina zuwa kuma kamar za su je wuta sun ɗauka da zafi ne zai ji da sanyi kamar ruwan sanyi na su kuma fito da gida aljanna don saboda iyayen ku su karu a duniya kana ba a kama ku da laifin iyayen ku ba wala ta ziru wa ziratun wuzir a hura kuma ila rabbikum marjukum sannan gaba ɗayan kuma kuma ku zai tabbata ne zuwa ga Allah ubangijin ku in an je lahira fa yunabbiukum sai ba ku labari bima kuntum game da abin da kuka kasance ta'amaluna kuke aikatawa a duniya innahu da wuta shi ubangiji alimun shi mubasani ne da za ta sudur game da da abin da ka ɓoye a cikin zuciyoyi da kirasa wa iza masal insan kuma abin mamaki wa iza masal insan durrun idan wa iza durrun idan ciwo ko talauci ko bakin ciki masal insan ya shafi mutum in aka sa makafiri ciwo ko talauci ko wahala da arabahu sai ga yana roƙon Allah ubangiji shi muniban ilaihi yana komawa wajen Allah Allah ka yaye mun Allah ka yaye mun Allah ka yaye mun sun mai za hawalahu sannan za Allah ya canza wannan wahala ni'imatan ya kawo ni'ima minhu falala daga Allah wannan kafin suka ji nasiya ya manta da ma kane da u ilaihi abun nan da ya yi ya manta da ismin nan da kace da kace na roƙon Allah da shi min qablu kamun a yayi mishi kika ji ya dawo waj'ala lillahi andada yana sanya wa Allah kishiyoyi na cewa gungin lati ta taimaka mishi da ba da uzaba da ya halaka ko manatu ko ulu ko hubal ko ya mutu ko ko nasara ko wani ce dun wayen shi in musulmi ne da ba dun dabarar shi ba da ba dun wayen shi ba bacin ya yi bacin ya shiga ya fita da zina nan cikin wahala mhm kaji me ya sa shi rubuce nan sai kafiri ne ya koma yana da Allah da kishiyoyi ne zilla an sabi ne zilla dan ya sa a batar da mutane an sabi ne a bar hanyar Allah Allah ce kai kafiri kul ya rabu Allah ya rabu duk kafiri ne wanda rashin kunya ka ce mishi tamatta'a ka ce ta jin daɗi a wannan duniyar kalilan ai lokacin da kankani ka ce jin daɗi ka burka da kafircin naka ka ce kafircin naka kai ta jin daɗi a lokaci kaɗan ne lokaci kaɗan ne in na kamar a fadin nar ai kai kana da cikin yan wuta ai kai kana da cikin yan wuta akai ma wuta shiga wuta ne wani jin daɗi kuwa Allah kira ni Allah ce to kan irin wannan kafiri wanda za a bashi nema kuma ya dawo ya shirku eh an bashi talauci da farko daga baya ga bashi kuɗi ko an bashi ciwo a farko daga baya ga bashi lafiya ko da an kaskanta shi daga baya Allah ya ɗauka shi eh amma sai da yana shirku yanzu irin wannan mai wannan dabi'a irin su Abu Jahil irin su Walid bin Mughira irin su Asbin Wa'il sai daidai da amma huwa qanatun kamar wanda yake ibada kullun kullun kullun ana al-laili a gefen dare da tsakiyar dare sajidan yana ta yin sujada wa qa'ima yana ta qiyamul laili irin sai na Usman bin Affan bin anhu irin Salman al-Farisi irin sai na Abubakar sai na Umar sai na Usman sai na Aliyu eh yanzu irin wasu kafaran sa idan irin wannan muminan kullun su jada tsakiyar dare wa qa'iman da qiyamul layli ya har ahirati ya har ahirati yana tsoron lahira wayar jura mata rabbihi kuma yana sa kaunan samun rahaman ubangiji shi yanzu a hada masana Allah irin wannan manyan sahabbai da kafirai jahilai wanda ba san Allah ba a hada su sa zo daidai kun tambaye su mana kace hal jasu wannan la ya'lamun allazina ya'lamuna waɗanda suke da ilimi suka san Allah suka san annabi suka san addini hal yastawi shin sai daidai da wani da lalamuna wanda ma gaba ɗaya ba su ma san Allah ba eh eh da gwaje a haɗa sahabbai malamai da kafarin jahilai za su haɗu da inna ma ta zakaru hakika ba wanda ke wa'azantuwa ya gane cewa wa'annan ba su haduwa illa shi ne na da zaɓuna labar ma'abuta ta hankali su ne suke wa'azantuwa suke tafakkuri suke gane cewa lallai sahabban nan sun fi wa'ancan kafiran ma'abuta kaifin hankali ma'abuta ilimin shari'a ilimin ɗariƙa ilimin ma'arfa su suke gane cewa lallai sahabbai sun fi kafirai ta tsaye ma sun fi kafirai kai waliyai ma sun fi kafirai kai musulmai ma ɗan ordinary musulmai ma masu abu sun fi kafirai Allah shi harfi lalla kun amma nan fa akwai bayani mai faɗi ba kun hal ya tsaye da zalimin wani wani zalimin inda ma su ɗaukuna na ba shi kaɗai mun ga dama sun yi awa uku a kan shi shi kaɗai da sai kuwa bayani da faɗi a wajen wannan aya ne take nuna darajar martaban malamai da ɗalibai wannan aya qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun a hada malamai da jahilai sai daidai ba su daidai ba kan muce duk da dai ba zan bayar da mai yawa ba annabi a wani hadisi ya ce tawatan da malami ke rubutu da shi ya fi jinin shafi daidai mu da filin yaƙi daraja a tara jinin shahidai gaba ɗaya a waje ɗaya a kuma ɗauko tawadan da malami ke rubu da shi tawadan nan na malami ya fi jinin shahidai idan ka farko shi da Allah ku daga hannu ku ji sosai na ce tawadan malami in ji annabi kuma ya fi jinin shahidai gaba ɗaya ya fi shi martaba a wajen Allah ba za a ɗora tawadan malami a wannan sikelin a sa jinin shi daga ba ɗaya suka mutu a wajen yaƙi a sikeli ta wadan malami sai yarin jaye jinin shi daga ba ɗaya amma mara ɗan kuɗa maka ɗan kaɗan kaɗan gane a baka a hankalce in an baka da nauyi a san sai ta ma ka san maganar manya sai an san sai sai ta kamin ne magana kayan ji ne to malami ya zo yana zaune an sai tawada an gyara ta ga alƙalami sai yaro ya zo ana koya mishi aka rubuta shi allo alif an ba ji wafi ro zan ba aluba ilallan hakuri yayi a'udhu billahi daga ba aka ba ba sun mi'ara alif lam lam hakuri ya iya basmala daga nan ya iya fatiha sai ka aka rubu aka fara mishi babbaku aka koya mishi ya iya aka zo wasu sula har ya iya daga ake rubutawa daga ake rubutawa daga ake dugo daga ake wasali to daga nan tun daga bakara aka zo hannas eh to ta wannan aka rubuta littafin Allah da shi da jinin wasu kawai da zai zubi a wani wajen can wani wajen daban da wannan aka rubuta littafin Allah gaba ɗaya da shi da kuma jinin wasu da ya zube wannan rubuta zancen Allah ne wata ko jini ne na bayan Allah eh wannan rubuta zancen Allah ne gaba daya wata ko jini ne na bayan Allah ba ka dankali ne da jinin bayan Allah ya fi zancen Allah to da za a wannan tawadan malami guda daya da jini shi ta duniya to gaba daya tawadan malami na yarin zai jini shi ne gaba daya Isa ne Muhammad. A yau da shi ake rubuta Qur'anin. da shi ake rubuta tafsirai da shi ake rubuta littattafai na fiqh qawaidi ne hanari ne ishmawi iziya da sala askari mutasar nawali sani buhari muslim tirmidhi nasa'i ibn majah da ya rubuta bisa ba dibo jinin ba a bisa wadan ya bi saboda martaban ilimi an rubuta Allah an rubuta hadisai an rubuta fiqh an rubuta fannoni daban-daban nahawu lugga balaga mandiki sarfa batidi ilmul bayan ilmin sarfu tajwidi hisabi falaki duk an rubuta su da shi a shekar waɗanda malami yake amfani da shi ya fi jinin shahidai a martaba a wajen Allah sannan annabi ya ce a wani hadisin da ce za a samu wani gari gaba ɗaya ba malami a garin misali nan zari misali bin ilimi ne kamar zan kaddara ne misali inda a ce misali ba malamai a cikin misali sai wani malami ya taso misali daga hanyar kano ko daga hanyar maiduguri zai je abuja zai taso ya yi wani babban titin nan na kano zuwa abuja ko ya zo misali daga ko daga ina kan zamu ce daga tashan yari a ce suna tafiya da malami ɗalibi an yi ce malami ɗalibi zo su ratsa gari su ratsa garin kawai su ratsa garin ratsawa ba sauka su ci abinci ko su huta ko su ibada ba su ratsa kawai malami daya da dalibi daya sun su ratsa gari a nan sai an kwana arba'in gaba ɗayan makabarta na ke garin gaba ɗayan su ana musu rahama ana musu rahama ana ana ana fulfule su da rahama ana ƙara musu daraja ana musu gabara kwana arba'in su ratsa kawai haka wuce kawai ba a ma sun wuce ba su ka gana sun sallah ko sun ci abinci ko su ballasta su kwana ba ratsawa ya kuma kwana ya kuma garin da ake kuma garin na kuma malaman eh a garin suke a garin suke rayuwa da suke kwana suke tashi su mutu kuma abin da su a garin ya kari a wani hadisin da zai fara da mace ta zilla fashi ne ala kai mu ala kai mu gobe a yi cikakken bayan da insha Allah Allah zai da wani hadisin da cewa malami in yawa gari to sai ya yi zunubai su arba'in zubu ne ba a rubuta mishi za ka sautu ba sannan za a rubuta duk zubu ne kurin saboda karama da rashin ilimi in ji annabi ni na gaya mata in ji annabi malami sai ya laifi ɗaya biyu uku ya kai arba'in a kullum akwai wannan lif ɗin guda arba'in ba za a rubuta ba sai ka wuce tukuna sai ya wuce tukuna ga ɗaya sannan a fara rubuta jahili ko yana farawa za a rubuta bambancin ilimi kenan daraja ilimi bambancin ilimi da jahilci bambancin ilimi da jahilci kenan bambancin malami da jahili ina zaka zaki cewa kai jahili kada ka zama malami ya fi ka sanin Allah ko ta ina ne in masu yarda shi ya sa abin da kanta abin gafara kai kana san kana gantali ko mun lalata malami to ya fi jahili ran da malami yake tsu zai amfana da al'umma fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbar minhu jahilun mutanassiq duk da dai kuma dole fitan da lil alamin azimatun liman bihi ma fi dinihi ya tamasaku kuma girman malami amma mabandaci ya ya fi jahili mai yawan shiga halwa mai yawan shiga riyala mai yawan shiga litikari ana mutuwa ga shi ne gaba gaba wajen zuwa a ɗauko annashi so ne gaba gaba a ɗauko annashi a yi mutuwa a zo ana ana hama a tsara la ilaha illallah ana zikiri a je a binne suna gaba gaba wajen kwaba ƙasa gaba gaba wajen miƙawa rabanan na shiga an shiga ba da rabot an zama zai litikashi ne ai kasan yawa duka wani ke litikashi na an ɗautar wani a zai litikashi ko kuma ce ba wani labari oho za ka yi bada mutum sai kuma ka rike shi lagari na zo mi sallama ne ai na zo mi babbana ne kasan da kyasin ya kusa ɗaya gata nake shiga jirgi wanda kila dogo kila litikafin ma mi ma gama sanin su ba da shi malami ko da ya lalace to daren da ke kuma na farko da zai fi fari akan abin da yi na baya da biyu kuma zai kuma ce abu a zauna ya amfana ga al'umma shi ba jahili ba wani amfanar zai ya tsufa da zanen dare ya yi ya kasa bace da ko ya dauko ya ce bari dauko tarbi tarbi mai shi bari dauko tarbi qul hal yasul lil alamin wal ladina la alamun inna ma inna ma basar ulul albab wal katim sa rasulullah ya ibadil ladina amanu ya ku bayina waɗanda kuka waɗanda kuka imani da Allah da annabawa gaba daya ittaqu rabbakum ku tsara Allah ubangijin ku lillazina amanu lalle duk wanda suka kyauta a wannan duniyan lillazina amanu lalle duk wanda suka kyauta suka addinin musulunci suka yi tauhidi sallah azumi zakka haji suka nisanci haram suka dinga kusantan halal ta zina wannan duniyan hasanatin za a ba su aljanna kyakkyawa a lahira kuma in kana ganin cewa garin ku ana matsa maka an zamanin maka ne a farko to a hijira mana kuma garin Madina in kuma kana ganin garin ku ba mutanen kirki sun daddame ka to ka bar garin mana ka je wani gari wa ardullahi wasi'atun ai kasar duniya ai kasar Allah tana da fadi ai kasar Allah tana da yalwa tana da fadi ka san garin garin zuwa wani garin in za ka nake ibada irin yadda kake so inna ma yufasabiruna lalle hakika ana cika ma masu hakuri a garin ladan su ana ba su bigar tabin ba da lissafi ba ba su ake ba lissafi ba lissafi sai kuma farkon ayan ina da cewa halakakon min nafsin wahidatin alaramma sai ƙara karantawa mu ji aya ɗaya بسم الله الرحمن الرحيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بدون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون
Allah azza wa jalla yace halakakum yace Allah ya halice ku ne ku mutane min nafsin wahidatin daga ran nan guda daya kamar da muke bayani shi ne annabi Adam alaihi salatu wassalam thumma zala min azwajiha sannan Allah thumma zala zawjaha sannan bayan shekaru sai Allah ya halicci ma'ana summa ja'ala ma'ana summa khalaqa ja'ala khalaqa ala wazni fa'ala summa khalaqa zawjaha sannan sai Allah ya ci matan wannan ruhin minha daga wannan ruhin annabi adamu daga jikin shi daga jikin shi ma'ana halitta ci sai da hawa'u daga jikin annabi adamu jirgi وأنزل لكم من الأمس سمعت أبواج أن تتركوا دا دبوبي غدا تكون لك الجنة زوا ونا قفا زوا ونا الدنيا يحبكم الله شيني شالتكم في بدون أمهاتكم أتكين سكين إيانكم ماتا أما يفا حلقا من بعد حلقين حلقا bayan halitta fi zama su sana a cikin dubbai guda uku zalikum me muku haka wani halittar nan naku haka cikin ciki Allah rabbukum له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون da wannan sigan ne da wannan ayan ne da sauran ayoyi da alburani masu kama da irin wannan ayan Allah yake bayani akan yadda ake tsara zaman jinjiri a cikin cikin mahaifiyan shi zan yin hadisin nan na abdullahi bin masu da anhu wanda ke bayanin an sallama ya ce inna ahadakum yajma'u harku da nazo dime ne fi badan ummihi 40 yawman da dafatan summa yakunu alaqatan misal zalika summa yakunu mudratan misal zalika in ka duba littafin da ake ce ma jardani jardani sharhin arba'un hadisan arba'un hadisan na imamun nawawi jardani shafi na talatin da tara littafin jardani sharhin arba'un hadisan shafi na talatin da tara an yi bayani cikakke kamar yadda aka faɗin da aka sani cewa Allah azza wa jalla idan ya kaddara halitta za a haifi idan ya kaddara za mu ci da ko ya ko ko ‘ya'ya ma'ana ɗa ɗaya za a samu ko ko biyu ne tagwaye ko uku hudu to idan aka zo kwanciya da wannan matan to mijin a lokacin nan idan ya fara da ita ya zubar da maniyin shi da dufatin amshajin da dufatin amshajin ana zama da dufatin amshajin wato shi maniyin da kake gani ka yi da kauri ne ko a duk guda da haka amma yana zara-zara ne zara-zara ne haka kamar zara-zara ne zara-zare kamar kamar yanayin abin abin da abin na abin na rariya kuma kasar rariya din nan da ake takadai da shi to zara-zare ne shi ma zai ke kamar kai ba za a gane ba amma ka samu gilas na likitoci makaskop din nan ka sa su za a gani su kansu za a kafin ta ba in suka sa yana shi lallai haka ne ke na da faɗa am shafin din ne wato mai fara ne haka shi sa shi bara bane bai tafiya haka kamar ruwa in yanzu ba fata man zai bane ba shi na da kauri to am shafin ne to duk mani daya in dai har ya zuba daga cikin dan adam da wannan maniyin a cikin shi akwai ruhi ruhi na mutane wajen mutum dubu ɗari duk mani ya fita akwai ruhin mutane mutum dubu ɗari to wannan ruhin mutanen nan da su da Allah ke halittar su matsayin ƙananan yara a kan gida aljanna shi ne wadamun kilmanin ko wulbanin muhalladun da Allah ke sa waya halittu ma la ta'lamu Allah yana yin halittar abinda ba ku da ilimin shi ta maniyin ka ne halitti dubban yara miliyoyi miliyoyi kamar ka ji lahira in ka mumini ka aljanna to wannan su ne yaran ka rigirigi yawa dama su hudu ilimin suna ta'ar da an halice su da wannan maniyin na kwara ɗaya zan yi zuba da shi ake halittan da shi ake halittan ruhin yara ƙanana aƙalla wajen guda dubu ɗari a kai su aljanna in kai musulmi ne aljannan ka alhamdulillah idan Allah ya kaddara za a samu ciki to waccan nan matan ya zama da ita da ita to dama shi kan shi mahaifan yadda bani ke raga-raga to shi ma mahaifan shi ma bakin shi ma shi ma raga-raga ne shi ma raga-raga shi shi ma amshajin ne shi kan shi mahaifa to idan Allah ya kaddara za a haifi ɗaya ne sai mun sai sai duka muni ya wuce ta huce raga ɗaya ya fada cikin mahaifa in Allah ya kaddara guda biyu ne sai dugo biyu ya wuce ya fada ta wata raga na biyu in uku ne ma ta raga na uku in goma ne ma ko ne shiga ta huce shi to yana shiga idan na namiji ne namijin mutum lafiyayye to shi wajen zaman shi a mahaifar shi ɓarin hannun dama ne na uwan nashi in kuwa na mace ne ɓarin hannun hagu ne na uwan sai zai ɓarin hannun daman ta haka in namiji ne ko kuma sai wajen hannun hagu an gane zai zo haka ya dunkule haka ya dunkule haka haka yake ruwa amma za a gane fila fila insha Allah ta'ala irgirgi annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu in namiji ne sai ya zauna a mahaifa a ɓarin hannun dama ya dunkule kan shi da wuyan shi da wuyan shi da wani hannun shaka yana dunkule to idan na mace ne ta zauna ta hannun hagu in zauna ta hannun hagu haka nan har lokacin haihuwa mafi yawancin shahara zai zauna mani kwana arba'in a canza shi daga nan ya koma jini shi ma zama kwana arba'in daga jini a canza shi ya koma tsoka kwana arba'in to arba'in arba'in da uku kaga wata hudu kenan kwana ɗari kenan da nan kenan ɗari da ashirin wata hudu kenan a lokacin ne ake halittan halitta in namiji ne in na mace ne in mata baya ne a lokacin ake halittar su daidai wata hudu in ya ƙara kwana goma a lokacin zai fara motsi in ƙara kwana goma lokacin zai fara motsi shi ne wata hudu da kwana goma shi yasa aka sanya idan mutuwa shi ma wata hudu da kwana goma to daga nan hanyar kai lokacin da zai yi wata tara wani a haife shi a wata shida wani a haife shi a wata bakwai mafi yawanci an sha haihuwa wata takwas bai cika rayuwa ba sai dai in karama ne kamar yadda ya faru a zamanin annabi isa alaihi salam mahaifin shi yana wata takwas ta haife shi sai guda suna mun ai ga ina ai wata takwas ai ba zai ba zai rayu ba ina ba zai rayu ba Allah kuma ya bashi rayu har yanzu ma yana da rai to mafi yawancin wata takwas bai cika tsawon rai ba bai rayuwa mafi yawanci in ko ga ya rayu to nadiri ne in kuma ya rayu ma zai taso marili ne marili bai samu lafiya cikakke ba ibin cikakken lafiya marili ne dan wata takwas wata tara da kwana goma da zai cikakken lafiyayye kenan insha Allah daga nan har wata goma har zuwa wanda zai shekara ta yawan shekarau har wanda zai shekara hudu a ciki kamar irin mahaifi kamar irin imam malik Allah shi kana hudu a cikin mahaifiyar shi da dama sai ina ƙara girma a cikin ne yana ƙara wayo yana fitowa sarari irin waye ne sai ga basira ta ƙaru ta mafi yawancin haihuwa haka ne mafi yawanci amma Allah da jalla yana da tsare-tsare da yawa domin shi ne inna huwa lafi da shan kajirin ba zai ban ci dole sai wannan tsarin kaɗai ake haihuwa na in ka duba masarin jarjani na cewa wani lokaci ma fa ba kaga san mun ce ana halittar mutum in kai wata hudu ko jini a mani kwana arba'in jini kwana arba'in tsoka kwana arba'in ko to an Allah ga dama yana halittar wani akan halittar gaba daya a cikin a cikin wata daya wani kuma akan halittar shi gaba daya cikin wata daya da kwana biyar wani kuma ana kammala halittar shi gaba daya cikin a wata daya da rabi to amma wanda aka kammala halittar shi gaba daya a wata daya to zai fara motsi da zarar ya kai wata biyu za kuma a haife shi in ya kai wata shida wanda Allah ya halitta shi daga nan daman shi ya kammala ta shi gaba daya a wata daya to wata ɗaya ce zai huta wata na biyu zai fara motsi wanda za ta ji motsin shi amma za a haife shi a wata shida za a haife shi kwage kenan rijirji wanda kuma Allah azza wa jalla ya halice shi a wata ɗaya da kwana biyar shi ma zai zauna a cikin mahaifiyar shi ba zai motsi ba sai ya kai wata biyu da sulusun wata biyu kwana tamanin kenan wata biyu kwana sittin to sulusun shi ba na kai shirin kenan to wanda Allah kaddara halittar shi ya kammala kar gaba ɗaya a wata ɗaya da kwana biyar to wannan jinjirin a cikin mahaifiyar shi ba zai motsi ba sai ya kai kwana tamanin daidai idan kwana tamanin daidai to zai motsi shi kuma za a haife shi yana wata bakwai ya kishe ma bakwai ne dan wata bakwai bakwai ne kenan a lokacin za a haife shi jirgi wanda kuma Allah azza talla ya kammala halittar shi gaba daya a wata daya da rabi wata daya da rabi dan kwana abin da jirgin ko to shi kuma ba zai motsi ba cikin ya kai wata uku sannan zai motsi amma shi ma ba za a haife shi ba sai ya kai tsawon wata tara idan ya kai wata tara aka haife shi shi ma zai zamanto lafiyayye kamar sauran wanda ke haife su nan wata tara da kwana goma wannan yana daga cikin ilimai wanda aka same su daga bakin shugaban annabawa da manzanni annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan mace tana da ciki cikin ya kai wata bakwai yaron yakan yi motsi mai karfi a lokacin ne ma sai kamar naƙuda ne taso wani lokaci ma har sai an je asibiti ana ganin kamar haihuwa ne sai aka ji haihuwa ba ne to mutum da mai karfi idan ya koma ya natsu ba zai ƙara mutum ya ƙarfi ba sai wata tara lokacin haihuwa amma idan wata takwas ya yi motsi ya ƙarfi kuma har aka haife shi shi ne yaron ke fitowa a matsayin mareli to da ya shi kanshi ya wahar da kanshi a wata bakwai kuma wata ta kuma ya ƙara kuma wahar da kanshi na biyu don yanzu duniya bai zama to lafiyayye cikakke ba amma ko ya huta ya yi motsi na wata- a wata na bakwai sai ya huta a wata na takwas wata ta haife shi sun lafiyayye ƙosashe in garma wannan bayanan ana samun su ne daga bakin annabi muhammadu idan ka duba littafin da ke sama jordani shafi arba'un hadisan shafi na talatin tara da shafi na arba'in daidai jordani sharhin abu hadisan abu hadisan na imamun nawawi radiyallahu anhu amma wata rana a zamanin annabi wa sallama akwai ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban shi ne suna abdullahi bin salam ya zo ga sallama na tambayoyi a cikin tambayoyin shi akwai bayanin da yace ya rasulullah wai ya ake ne namiji in ya haɗu da matan shi wani lokaci ake haihuwan ɗa kuma ɗan ya zama ta kama da uban shi wani lokaci kuma ɗan ya kama da uwan shi wani lokaci kuma ɗan ya gama da wani a cikin dangin uban shi wani lokaci kuma ɗan ya gama da wani a cikin dangin uwan shi to menene ne dalilin da za ka ke faruwa ya rasulallah annabi ya ce idan an zo saduwa miji da mata a wajen saduwan idan Allah ya kaddara za a haifi ɗa ya biyo uban shi ne sai Allah ya sanya jin daɗi na wannan saduwan Allah ya sanya jin daɗi na wannan saduwan namijin sai fi jin daɗi namijin sai fi jin daɗi in Allah sa ma namijin fi jin daɗi don aka haifi ɗan sai ya biyo uba in Allah ya kaddara za a haifi ɗan ya biyo uwan ne sai a sa ma uwan a wannan saduwan daɗinta ya fi na namijin yawa matar ta fi jin daɗi sosai to sai ɗan ko ɗan sai ta biyo ta an gane idan kuma kaga yaro ya yi kama da dangin uban shi to a yanayin saduwan da aka yin to shi uban shi ya fara yin mani kuma mani shi ya fi yawa to sai dan ya kama da dangin dangin uban in kuma mace ne mani da ta fara yin mani kuma maniyin ya fi yawa sai dan ya biyo dangin uwan haka nan annabi sallama ya gaya ma sayyidina abdullahi bin salam radiyallahu anhu shi wannan bayanin sai ka nemi littafin da ake ce ma hadithul ajaibi ga ta nan hadithul ajaibi wa fadilatul garaibi hadithul ajaibi hadithul ajaibi ko ka nemi karamanta na yusuf da mankunan na yusuf ajaibi amma a nan zaga ana sai mata ibn salam ibn salam ibn salam wannan bayanin yana cikin su ibn salam ibn salam ibn salam amma idan ka duba tafsirin da ake ce ma dan dawi dan dawi dan dawi irhirgi littafin shehu dan dawi a jauhari rajalanu in ka duba sifilin farko shafi a sifilin farko tana da sifili goma sha uku ne amma kowane sifili daya juz'i biyu ne sufurai biyu a game da su ɗaiɗai gaba ɗaya kenan suna da sufuri ishirin da shida nan ɗawai to a sufurin farko amma a juz'i na biyu shafi na arba'in da shida zai tsara yin maka bayanin yadda Allah azza wa jalla yake halittan ɗan adam a cikin cikin mahaifiyar shi yace kamar yadda a hadisi mashahuri idan ya riga wata hudu a idan eh, idan ya rubuta a cikin mahaifiyar shi a lokacin ake hura mishi rai a lokacin ake hura mishi komai da komai a rubuta ajalin shi lokacin mutuwan shi komai da komai nashi yace amma idan Allah kada za a za a dadan a cikin mahaifa to da zaran maniyin ya shiga cikin mahaifan Allah azza wa jalla sai ya tura mala'ika Azra'ilu ko da Jibril alaihi salam sai ya ɗibo ƙura daidai wajen da za a yi ma kabari idan ka mutu daidai wajen da za ka kabarin ka mutu daidai wajen kabarin ka nan zai ɗiwo damka ɗaya a ji a ga ta tele shi da shi tele shi da shi a yi ɗan kaɗan to shi za a kwaɓa wannan maniyan a halice ka na ka halice ka kana ɗan wata hudu nan gaba ɗaya ya ce to a cikin wata na biyar Allah zai a wata hudu nan a lokacin bayan iya cikin guyar matsayin gudan tsoka ne kamar kwaɗo a tunkwana kawai kamar kwaɗo eh ba ido ba komai ba ciki ba ba baki ba hanci ba kunni ko ka gudun a dunkule ko kamar girman kwado amma yana dogon bindi haka yana da bindi to idan ya kai wata biyar a lokacin Allah zai tsara halittar shi a bambance shi namiji ne ko na mace ne a wata na biyar in namiji ne a tsara shi namiji na tsara shi Allah ya ma fasin shi ne na tsara ta a wata na shida kuma tsawon yaron sai ke kamar tsawon gaba goma sha ɗaya zuwa goma sha zuwa goma sha hudu gaba ɗan kwankwashi wanzu kwankwashi ko kwankwashi shi tsakanin misali ya tsama mutum haka to akwai kamar gaba gaba guda uku to gaba ɗin nan a wata na shida yaro zai kai tsawon gaba goma sha ɗaya in dogo ne tsawon gaba goma sha hudu a wata na bakwai yaron zai kai tsawon da gaba sha uku nan ko sha hudu ko sha ɗaya zai kai tsawon gaba goma sha shida daga nan ana takwas za a buɗe ma yaron idanuwan shi a tsagar idanuwan shi za a zuba mashi gashin kai a wata na takwas daga nan tsawon shi zai kai gaba goma sha takwas a wata na tara zai kai gaba ishirin daidai zai kai tsawon ishirin daidai a lokacin ne tsawon shi ya kai daidai kenan gaba wannan ba matuƙa ba gaba a gani kowane ya tsada akwai gaman gaba guda uku ne to gaba ɗaya gurin a takaice misali ya ɗaga tsakiya za ka gaba uku ne ko haka babban yaro wata take da guda biyu to wani ta kai wannan in yaro ta wannan tsawon tsawon gaba ishirin to lokacin shi ya yi kenan ko da shi zai iya fitowa cikin izinin Allah jirgi sai yaro aka shi sa'a namiji ne ya zo na wajen maza ya fito lafiyayye in mace ta zana wajen mata barin hagu ta fito lafiyayya amma idan idan za su samu akasi sai yaron ya zamanto namiji ne amma sai ya zauna a gefen hagu na mahaifa to ya zauna kidan wajen zaman mata in yi fito duniya sai ya zamanto mai biki da na mata wanda ake cima dan daudu idan kuma na mace ne ya kamata zauna a barin mahaifa na hannun hagu to ita zana ɓarayin dama wajen maza ita mata duniya ita zama to mace mai ƙarshen mai jikin maza idan ta gwada gatan gatan to wajen da ba fasali da za ka yaro a haka ya fito lafiya lau to kowa ya fito to dai da tsawon shi za ka tsawon tuka takwas yake da shi yake da murafa'i ƙafafuwanka da hannunka in ka tuka za ka tuki hudu ne daga ƙafa ƙasa zuwa gwiwa tiki hudu ne daga gwiwa zuwa kunguru a tiki biyu da kasar zuwa gwiwa da gwiwa zuwa kunguru ta kafin shi ma zali wani ya miƙe sai miƙe sai mu gani to wani miƙe a kai kasa da gwari gane dan ja sama kaɗan dan kaɗan haka to to to gwari ta kasa gani da yatsansa ta kasa a wani gani ta kasa ka ce ta kasa a yi to ta tafi sama kasa gari biyu uku zuwa kan kasan a zo ba ku haɓin gurin gani zai da wajen mazan yi wadanka na cikin ɗauki ko sama kaɗan to kaɗan da ka sama kaɗan to haka ne to ɗaya mu je biyu to uku a ta tuke haka yi kai kai kai ba ga da nan eh to hudu zuwa kai hudu ne haka zuwa kai amma kenan kaga takwas kenan sai su tun murabba'i mai murabba'in tsawo kaga kafafun gaba daya ta kafa ne gaba da jika ta kafa ne haka shi ma a wani hannunka daga nan eh daya muje biyu uku hudu murabba'i kenan kafafun ka kenan haka shi ma hannun hagu muje daya biyu uku hudu murabba'i kenan don ka daga hannunka kuma haka sama daga hannunka a ka daga hannun mana duka na wato shi muka daga haka kaga wajen gwiwa hannunka ya fi wajen kanka ka gaba ɗaya da ƙasa zuwa sama zai baka tuka goma ne tuka goma ne tuka goma ne ka buɗe hannayenka to shi ma haka hannayenka nan na- tuka nawa hudu wancan nawa kirji zai baka biyu shi ma tuka goma ne tafsirin dan dawo kenan ai kaza ba lama ba yi lallai kuwa rigirigi rigirigi da haka daga wuyanka sa hannunka ta kasan wuya kasan yayaye nan wuya nan zakan za- nan ko zali haka Mm, to ga gani daga nan haka zuwa zuwa zuwa zuwa wajen wajen wajen zuwa zuwa wajen matsaran gashin kai tsawon nawa yake da shi eh tsawon nawa yake da shi a shibirin wasa mana shibirin ɗaya ne kwankwashi sumunin wasa mana shibirin ka ɗaya ne ba kwankwashi ɗaya mana ka yaro ne kai dallan ka kai in ka haka zuwa zali gashi haka haka gashi ko haka yake haka gwayo kwankwashi kenan gashi nan ba Mm, ba ba ba ba ba ba ba ba gashi ba ba kake ba to daga wuyanka daga kasan wuyanka zuwa wa- zuwa wajen matsaran gashin goshinka matsaran matsaran gashin kanka duka ɗaya ne da kwankwashi ɗaya haka shi ma wani tsawo kenan haka shi ma faɗi daga wannan kunnin zuwa wannan kunnin shi ma haka a wani gani a wani gani da Allah Aha, a gani ga sunan haka haka gashi gashi ko duka ɗaya haka gashi haka kunnen dama ba kunnen hagu to duka daya da kwankwashi daya eh duka daya da kwankwashi daya Ehem, duka daya da kwankwashi daya Ingiliji. Ehem, sai mene kuma eh tsakanin kafaɗanka ko kuma yaɗanka tukuna a fara da yaɗanka babban yatsanka da tsaki yatsan nan to auna wancan gani eh tsakanin yatsan ka tsakanin kan yatsa zuwa karshen zuwa kuku shi ma ta ɗaya ne kuku madakai eh zuwa madakai da buɗe hannu ka haka su zama nan ko ta cikin wata waje ta ɗaya ne da nan ta ɗaya ne haka nan kuma daga nonon ka zuwa nonon ka auna shi ma ta ɗaya ne eh shi ma ta ɗaya ne haka nan daga cibiyanka zuwa maranka shi ma ta ɗaya ne cibiya zuwa mara ta ɗaya ne kuma daga cibiya zuwa kirji shi ma cibiya zuwa kirji mhm. dan kwan- farkon kirjin nan shi ma ta ɗaya ne mhm. kirji kafaɗanka na dama auna shi ma ta ɗaya ne kafaɗanka da gano zuwa kafaɗa- zuwa wuya eh na gani ta ɗaya ne ɗaya shi ma fa shi ma ta kaɗe ne haka tsawon kanka kai kai dole haka gashi in ka zo in ka zo ta haka gashi ta kaɗe ne ta kaɗe ne daga dole haka gashi ko zuwa tsakiyar kai haka ganin tsakiya in ga haka a ga ganin ainihin kaurin wuya ne na ayi ainihin kaurin wuya ne namun wuya ne wannan to daga tsakiyar kai haka maɗiga kai haka ta kaɗe ne matan da dama mata za ta yi ta kaɗe ne tsawon kai shi ma ta kaɗe ne haka Allah shirya maka ذلك تكفير العزيز العليم الله العظيم haka nan kuma akwai abin da yake da tsawon kwankwashi ɗaya me nake nan shi da tsawon hancinka hanci a gani a gani kwankwashi ɗaya ne tsawon hanci tsawon hancinka da yatsanka in ka auna kwankwashi ɗaya ne haka faɗin idanuwanka in ka auna shi ma kwankwashi ɗaya ne idan dama idan hagu haka faɗin bakinka shi ma kwankwashi ɗaya ne da hannunka Igirgi akwai kuma wanda ke tsawon tuka ɗaya da kwankwashi ɗaya. Me ne kenan? Ƙafanka. Lissafu ga ta ƙafanka ta ciki. gani ta wajen nan ga shi ta wajen babban yatsa ga shi tuka ɗaya haka na gani da kwankwashi ɗaya kowa da hannun shi tuka ɗaya da kwankwashi ɗaya rige-rige ya tsaka kuma ka- ya tsaka hannun hagu zali haka na kuma tsakanin kunnuwa tsakanin kunni da kunni shi ma tuka ɗaya ne da kwankwashi ɗaya tuka ɗaya da kwankwashi ɗaya tsakanin kunni da kunni rigirgi haka nan ya tsinka in ka daga su ko a daga yatsun shi hannun shi kenan hannun shi da dama duka hannun hannun dama duka hannun dama ko hannun dama aka ce yatsun ta ga wani na bin wani misali akwai karaman yatsa ko sai mafi keta ko karamar ta ce hinsar na biyu ita ne binsar ko to wannan binsar din ana ta fi karaman to da na ta fita da sumu ne na tuka kashi daya cikin takwas na tuka daya da shi ta fita da karamin yatsan nan da babban yatsa tsawon su ɗaya ne ba da karamin yatsa da babban yatsa ɗau- ɗau- tsawon su ɗaya ne karamin yatsa da ban yatsa tsawon su ɗaya ne sannan wannan da karamin yatsa su yatsa na biyu ko hinsar binsar to binsar ta fi hinsar da tsawon sumuni na tuka kashi daya cikin takwas ita kuma yatsa tsakiya yatsa tsakiya ta fi binsar da sassafa shi ma da sumuni na tuka daya wannan nan kenan na tsakiya ko to ta fi wannan da sumunin tuka ne ko ta fi wannan karamin da sumunin tuka Mm, ta fi ta fi wannan da wannan ta yi sumunin da sumunin sumuni na tuka wato suni daya wato tuka daya kasa kashi takwas to da shi ne da tsakiyar nan ta fi wannan karamin karamin nan da sabbaba din nan Mhm. da wannan ilimin fannin zakanin da cin shi tuwa ke zama biology ita ke zama biology don littafan mu ne suka kwashe suka kashe malaman mu a undunus da undunus tafiyar da wancan kasan can tsohon kasa ne tsohon gari ne na tare musulunci na masu kasan da ya sa zuwan Allah da to don namu ne suka kwashe da da yadda ake technology hakan ire-ire ka duba tafsirin shi Muhammadu Ghazali duk ya zo wannan bayanan komai da komai jijiyan jiki na dan adam guda nawa ne dari guda sittin dari guda sittin dari guda sittin kuma idan kuma ka auna daga wannan karamin yatsa zuwa babban yatsa shi mata ɗaya ne daga wannan karamin yatsa zuwa babban yatsa shi mata ɗaya ne daga daga daga yatsa tsakiya zuwa ƙarshen wajen madarƙai shi ma tuka ɗaya ne kuma a hannu akwai zane na kowa daban ne na kowa daban ne ba wanda na shi zanen ya kama da na wani na kowa daban ne biliyon mutane tun farkon duniya har zuwa yau na kowa daban ne dan ɗari sannan a cikin wannan hanya da yake za aka halitta ka za ka kai dan adam maka halitta mai kyau a wannan hannun nagarin nan Allahu Muhammadu ne a cikin su sai ka rubuta kyau akwai Allahu akwai Muhammadu a wannan a wannan zanan ko akwai nashi ko musulmi ko kafiri in dai mutum ne a ciki akwai bismillah a kanka za ka rubuta kamar mim irjinka hasa bi kungurin mim kafafuwanka dal Muhammadu kenan Muhammadu kenan sai ta halatta wal karkara na bani adama in kuma kan kana sallah ka tsaya can kusan alif in kai ruku'u haƙarami in kai sajada min jaye in ka ka zauna dal ahmadu wa bashiran bi rasulin yati min bani ismuhu ahmadu again wancan bayanin ne bayanin shi wannan kuma bayanin da yanzu yana cikin dan dawo ayi amma su kullun farko shafi na 55 yace dan adam an halice shi komai da komai an ba shi sufa irin sufan an- a- a a mutane an ba su ɗabi'u irin ɗabi'un dabbobi Wa- wa- wai ce wa taratan wani lokaci mutum ya ɗalibin manafi'a bil basbasat wani mutum yana neman abinci da kai hari kai hari kalkalibi kamar da kare yake eh, kai hari ya biya mu da gudu da gudu ya je kamo dan adam lokaci sai ya tafiya gizo wani gari ya samu abinci Mhm. wani lokacin kuma bilhilati kal an kabuti lokacin kuma dan adam yana samun abinci na samun kuɗi da tubara da taɗin baki da yaudara kamar yadda an kamuti girgizo ke yi in yana so ya kama kuda ko wani faro ko wani ko wani ƙwaro sai ya noki tukuna sai ya shiru sai ya lakwa mai nagar kamar bai da rai wannan kuda na zuwa fara ta tsaye kama shi wa taratar bilgalabat kal asali wani cikin ɗan adam sai ta mishi kuma da ƙarfin tsaye ki ɓata kuɗi da ƙarfin tsaye kamar zaki kan zaki wa taratan ya sirru min halaki kal arnabi wani cikin wata yanguwa laka sai ta na da gudu kamar zomo kai ka ce zuma da wajen gudu ko wanda ba ko barewa ko ɗaya ko tsuntsuwa wani lokaci kuma wa kada ya fi bisu lahi kar kumfuri lokaci mutu kuma in kam shaji ina kare kanshi da makamai kamar yadda feguwa take yi ta kare kanta da ƙayoyinta wa taratan wa kad ya ta zama fil ardi kalfari wal hawami wani lokaci kuma kamar yana gida har da gidan ƙasa sai ka ce bera gidan ƙasa kamar bera wani wacce kuma huwa shaja'un kal asali a mutane kuma na samu wani kakashin sadauki mai karfi kai ka ce zaki ne shi wajen bayanin sa'ani wani wasu ba samu kuma akwai tsoro matsoraci kaman zomo da zai cat zai danna da gudu wasu yayin ka daiki wani wacce kuma a samu tun a cikin mutane kakashi mai yawan kyauta kai ka ce zakara ne zakara ba da kwaya ka ci tsakuwa wani lokaci kuma ana samun mutum marwaci kalkalibi mafahimmin kalkalibi wani su kuma wahafifin kasa mai ana kuma samun wani wani mai tsafta kai sace kifi ne kullum tsafta kullum shar-shar wata horin kalgora ne wani su an samun mutum da shi kuma mai yawan alfahari kamar hankaka kamar hankaka wani su kuma wawashin kan namiri wani su mutum mai sha'awan zuwa daji na sha iska sai ka ce kan namiri gaman mulki shi mata damisa gaman damisa in zaki zama da lamarin zinnani wa musayin kan hammani kuma cikin mutane akan samu ɗabi'a shi kuma kullum zaman gida in ba gida ya kwana ba zai tafi koyi sai ka ce tantabara wannan talin kansa annabi wani asibitin al'arfan kulkun mai yawan alfahari da takama tafiya cikin takama kai ka ce karkanda ne rakumin daji wasa lemun kana gane ne wani muka shiga gashi gashi shi da kowar man lafiya lo kamar gashi kamar golo kawai kai ka ce tinkiya ne wani kuma ga sauri kana ga zali kamar barewa wani kuma baɗi suke shi laƙai laƙai ƙuni ƙuni ko mina shi ƙuni ƙuni ko mina shi laƙai laƙai ka dabbi kamar tururuwa wani kuma wa'azizin kalfini wani kuma akwai buwaya ƙarfin tsiya in dai ba ƙarfi ta kare mutum sai ya sai ka ce jiwa ne wanda lenin kalli jamali wani ko ka kaskantacce bai da jiwa inda ya shi sai sai bi kamar ragumi wani sun kal aƙaƙi wani ko ka shi kuma bara wani ɗan fashi kamar shaho kamar shirwa wata irin ta ɗawusu wani kuma ka ado sai ka ce ɗawusu ne wahadin kalkada wani kuma ga gane waje sai ka ce tsuntsun nan ne turuwa wani aji da shi waje sosai ya gane wajen kenan wani kuwa wadalin kan na amati wani ku bai da ganewa kamar jimina a je da shi a dawo da shi a je da shi a dawo ina so ya koma ba zalikum Allahu rabbukum lahul mulku la ilaha illa hu fa anna tusrafun wani kuma za a gan shi a cikin mutane wa mahiran masanin iya magunguna ne masanin magani ne kan na hali kamar zuma wa halimu wani kuma ga haƙuri kan jamani kamar raƙumi wani kuma wa haƙudin ga mukun kulli kan himar kamar jan wani kuma wa shanusun ga shi da sahi shiga ranar shan hantsi kalbagali kamar albadari wani tajannin kanzi wani kuma ga shi da san canza gidaje sai ka ce kura ba shi wancan gidan haya bai koma wancan gidan haya ya koma wancan gidan haya koma wancan gidan aro ya koma wancan ba shi kullum ka ba ka karsa kana kan shi sai ka ce kura ga mai da gaskiya ko ina na gidan tsoro kamar kura wannan tsarin kalfari wani kuma ga cutarwa kamar bera bera ha ko ba zai ci ba zai sha ba ya kama takarda ya yaga ya kama leda riga ma kyalle zani ba zai fa ko in ba saboda mugunta ta bayan sa cikin mutane wata holin karfin zuri ko kuma wani ba su mu jahili da tan tan tagarya ai ai karatu ba zai yi ba ai ai ba- ba karatun kuma ba su kuma ba zai zama ayi ba kuma bai sa ayi sai ka ce alade da wannan biology kenan dan dawe shafi na hamsin da biyar a sifilin farko kuma jirgin farko Mm, muka duba littafin jama'a hannun akafal likon ra'i jawar kamal karshen jawhara littafin shehu sai di ahmad tijjani da zalami ba shi tijjani ya tijjaniya ba Mm, ba mai tijjaniya ba suna shi da kuma shi ma shi ma shehu tijjani wani littafin ya ce alhamdulillah inda Allah ya faɗin nan ya harɓa kun biyu da biyu da umma ta kuma harƙan ba da harƙin ya ce abin mamaki a cikin ɗadan gaba ɗaya a cikin ɗadan gaba ɗaya an tara mishi ayoyi masu ban mamaki na farko kan shi an tara da kai kafin sararin samaniya ne a kan shi an tara abubuwa da yawa ga idanuwa guda biyu rana da wata ga hanci guda biyu ga kunnuwa ga baki gaman taurari kenan da an tara maka su a kai ɗaya kuma sannan ga manya-manyan ƙasusuwa guda bakwai kai ka ce kwanaki ne na juma'a guda bakwai ga faɗin kunni zuwa wannan kunni ishara kenan zuwa gabas da yamma gabas da yamma daga matsalan gashi ke kuma zuwa zuwa ƙasan wuya shi kuma gabas kenan da yamma can kuma kudu da arewa gaman gabas zuwa gaban gaban gabas kenan yamma gaban kudu arewa na ganin kuma duk akan ka kuma dan ɗari ga kuma ka an baka gaɓoɓi guda bakwai ga hanci guda biyu idanuwa guda biyu ko nawa kenan kunnuwa biyu baki daya kamar kamar tauraron nan darari zuhal mushtari muriha shamas zahara udarida kamar haka nan na biyar a bayanka akwai kasusuwa guda 24 adadin sa'o'i na kowace rana sannan na shida kana da gaɓoɓi a cikin gaɓoɓi gaɓoɓi gaɓoɓi gaɓoɓi guda 28 adadin manzolonin wata inda fara tun daga faru muƙaddam faru mu'ahar ko baɗan lahud zinane da buɗayin surayya da barana haɗa'a han'a muje muje zira'a nasara bai to shi yana isa a takaice an baka gaɓoɓi guda 28 28 su ne adadin manzuloli na wata a kowane wata sannan ga cikinka an baka tumbi da hanji da matsarmama guda uku kenan su ne adadin kwanakin da wata yake yi a ce mishi a hilla a hilla jinjirin wata jinjirin wata jinjirin wata sannan kana da jijiyoyi a jikinka waɗanda suke motsi da kuma wanda ba sa motsi yawan su adadin kwanakin shekara 360 360 in ka tafiya ta gabanka sai a gane ka kamar misalin lokacin rana kenan in ka zo ta bayan ka kana tafiya ba a gane ka kamar lokacin dare kenan kana da ɗabi'u guda hudu kamar fasalin shekara kenan damina sanyi ko bazara zafi kai ma kana da wannan- kana da wannan ɗabi'un kai ma guda hudu duk a jikinka sannan kana da ruhi in ya fita sama yake yi zuwa alamar malakoti kirjinka kuma nan ne ka cika ta da harshen ilimi kake tara karatu nan ne kamar wajen lauhul mahafuz idanuwanka suna da haske kamar taurari in an faranta maka rai kai fara kai murmushi sai ka ƙwararka suna tuntun suna harshe kamar isharan walƙiya kenan in kai dariya za ka haske wani wani wani da kyal kyal kyal kyal kyal to kamar ishara wadikuhu min sautin ra'adi dariyar shi kamar sautin kamar karan tsawa ne wata ba sumuhu min albarki in koyi murmushi ne idan idan bude fashe ka dan wani dan bude mai jiwo sai sai haƙura haka ne haka ba to jiri ji kuma wani kiya kenan mu buka wa kalmar ɗari in yi kuka zai zubo da hawaye sai ruwa ya zubo daga cikin shi ko daga idan shi kamar yadda yake zuwa daga sama numfashin shi daga iska ne shara iska kenan a jikin ka kamar hanci kuma wannan hancin guda biyu ɗaya yana fito da iska mai zafi ɗaya iska mai sanyi hancin guda biyu ga nan wa sha'aru min nafas arzi gashin kanka kuma da cikinka ishara ne zuwa ciyayin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya kuma gashin nakan baƙaƙe ne su kuma ishara ne zuwa baƙin duhun dare ƙasusuwanka ishara ne zuwa duwatsun duniya jikinka ishara ne a jinin shi ishara ne zuwa ruwan tekun duniya naman jikin shi kuma zagan shi ishara ne zuwa ƙura na ƙasa wannan daga irin sufan nama sufan ƙura zahirin shi shi ne kuma ilimin zahiri bayan shi ilimin zahiri kenan cikin shi kuma ilimin baɗini kenan ruwan idanuwan shi za ka ji akwai gishiri gishiri sufan madanin gishiri kenan ruwan kunnin shi kuwa ɗaci ne sufan maɗaci kenan sannan abincin shi ka ci shi na cin mai kyau ya sha mai kyau ƙarshen ta kuma ya zai zubar ya kuma koma najasa ta ji ƙarshen ɗan adam kenan a sufofi na wa'annan littattafai da suke bayani akan wannan aya na alƙur'ani mai girma ya halƙaƙun fi buɗu ni ummahatikum halƙan min ba da halƙin fi zulmatin salas zalikum me muku haka Allahu rabbukum shine Allah ubangijinku wanda ke lafana mulku mulki gaba daya ya tabbata gare shi ne la ilaha illahu ba wani abin bauta ma da gaskiya ba ce sai shi to ba anna tasrafu to ya ake yi ne ake jiyo da hankalinku har ake cewa ku rabu da Allah ya ku kamar duniya ku wannan abun har min ba da harƙin tun farkon nan har zuwa nan ba ka san komai ba ba kwaban ka ba sifinka kuma a ce kuma a raba ka da shi wasu masu ce ƙarya ne ba Allah wasu ce akwai Allah amma suna da yawa Isa Allah ne koko dan Allah ne koko Maryam matan Allah ne koko Uzair dan Allah ne ya ce yake ji dan gulan haka fa anna fi sirafun haka ma kai musulmi ya ce hashi dake jiyo da hankalinka kace bar abin da Allah ya ce ayi kace koma inda shi dake so ayi eh ga wanda ya tsaro maka tun ba ka yi ka komai da komai ta wannan hanyoyi daban-daban ta wannan ayyuka daban-daban amma kuma har ka bi ka bin umarnin shi ka koma kana bin umarnin maƙin shi kuma ta na ta surafon in kuma kai arifi ne yaya ka san Allah kuma ka san Allah shi ne da wannan halittun gaba ɗaya shi ne kowa shi kuma yi wannan tsarin gaba ɗaya shi maka amma me yana kuma na kallon wani shi wannan kake wani gwaninta ya maka wani aiki ya maka me na kana kallon wani Allah kuma fa na ta zurafun ya ke wake jiyo da idanun kuma da hankulan ku da zuciyoyin ku kuma kuke tunanin wani Allah kuma eh me na kuma na ganin wani Allah ga wanda ku wannan aiki baki daya zalikum Allahu rabbukum la ilaha illa hu ka sani kuma ka faɗa fa na ta zurafun ya kuma ku ku ku ku ku kuma ku kallon hijabi kuma eh kana kallon wani Allah